أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alif da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da shida ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku jama'a mu ce alhamdulillah mu ce alhamdulillah mu ce alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala dalilin wannan godiya da wannan kabbara wani babban abu ne wanda muke fata kuma wanda muka fada muku wanda kuma muke bi muke tsammani insha Allahu za a shirya wannan al'amari domin kawo ƙarshen masu taɓa janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gwamnatin jiha ta amsa kiranmu kuma wannan amsa kira kamar ta amsa kiran Allah ne da manzan Allah wannan kira kamar ta nema mabauci zaman lafiya ne da kuma alkhairi da kuma haɗin kan al'umma ga baki ɗaya wannan mutum mai batanci manzan Allah da zagin magabata insha Allah batu ya zo gaba a halin yanzu insha Allah za a yi zama kuma muna roƙon Allah ya tabbatar da wannan zama za a yi zama na muƙabala za a tuhume shi a kalubalance shi akan wannan kalamai da ya yi su ga manzan Allah fiyayyen halitta wanda ya yi su na su'ul adabi da rashin kimantawa da kuma nuna gazawa wanda ba za mu gushe ba muna faɗa mun gode ma Allah wannan al'amari al'amari ne mai girma ta hasibu na hayyinan wa huwa inda Allah ya azim al'amari ne da ake ganin sa ɗan ƙarami ne amma a gurin Allah babban al'amari ne ba za mu yarda muna zaune muna ci gaba da hulɗoɗinmu a duniya ana taɓa martaban manzan Allah mai shiru ba ba za mu yarda da wannan ba ba za mu yarda da wannan ba ba za mu yarda muna kasuwanninmu muna neman dukiya ana batanci ga manzan Allah ba ba za mu yi wannan ba ba za mu yarda muna bacci da daddare a samu wani bara gurbi ɓata gari yana batanci ga manzan Allah ba ba za mu yarda saboda haka wannan wajibi ne a tisiye shi kamar yadda aka shirya ya kawo wani magabaci ɗaya da yake da shi wanda ya yi irin wannan lafazin wa manzan Allah a babun wai yana kara tauhidi ai shi ya ce tauhidi ne ko to zai ba mu magabaci ɗaya tun daga kan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wanda yayi irin wannan su'ul adabin ga manzon Allah a babin yana kara tauhidi annabin nan shi yazo da tauhidi amma a tauhidin sa da yazo da shi tauhidin ba ta tabbatuwa sai an hada da sunansa idan an ce la ilaha illallah sai a ce me Muhammadur Rasulullah a hada suke babu wanda ya isa ya raba duk wanda ya raba kuma sai mun ga bayansa idan mun shiga sallah an ce ashhadu Allah ilaha illallah sai a ce me ashhadu anna muhammadan rasulullah ba wanda ya isa ya raba tsakanin Allah da manzon Allah saboda haka tauhidin da Allah ya turo annabin da shi a tauhidin ne Allah ya ce a hada shi da annabi kai kuma da kace da ka raba tsakanin Allah da annabin to da mu zo a kawo wani malami na musulunci kwaya ɗaya da ya yi da'awan tauhidi kowace irin tauhidi ne kowace irin ƙungiya ce a kawo mai wannan ƙungiyar da ya yi irin wannan sufur da bakan a kan sayiduna rasulullah a kawo idan an kawo ka zo ka nuna mana daga ƙarshe kuma sai mu haɗa ka da asharimul maslul ala shatimin rasul na ibnu taimiyya sannan ya hukunta ka sannan a tasa ka ai ƙaryar mai ƙarya zai kare maƙiyin annabi kuma bai taɓa kai labari ba muna kiranku ‘yan uwanmu abubuwa da dama sukan faru akwai saɓani tsakaninmu da izala da salafiya da ahlus sunna muna da saɓani da su muna da saɓani da su a abubuwa da yawa amma idan wasu dalilai sun faru mukan haɗa kai dole wanda wannan haɗin kan shine abin da Allah yake nema wa atasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da igiyan Allah ga baki ɗayanku wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum kar ku yi jayayya ku ɗaiɗaice sai karfin ku ya watse ga baki ɗaya muna kira zuwa ga ƴan uwanmu ku zo mu haɗa kai mu dakile wannan fitina ku zo mu haɗa kai mu fuskanci wannan bala'i da ya fuskance mu babu yanda za a yi mutum ya zo yana magana a kan sayyiduna rasulullah ya kirmushe ido ya mance da musuluncin da annabi ya zo da shi ya mance da imanin da annabi ya zo da shi ya mance da ƙur'anin da annabi ya zo da shi ya mance da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana a hali na kakanikayi badawa biqaul ardi zulmun wa zulmatu fa ashraqatil arja'u wa qasha al karbu annabi ya zo ya tsamo mu daga halaka ya saka mu a hanyar shari'a sai ka ce kai ai kana kara tauhidi ne dan haka baka neman taimakon annabi ko annabi wannan kalima din wannan kalima din wallahi tallahi su'ul adabi ne ga manzon Allah da rashin girmama manzon Allah ba matsala ne na tawassuli ko istigasa ko tabarruki ba ba shi bane ya kamata ku gane tuntuni muna da sabani tsakanin mu da salafiyya da izala akan matsalan tawassuli da tabarruki so a gurin su ba a tawassuli da annabi ba a tabarruki da annabi ba a istigasa da annabi amma wani malami ne daga cikin malaman su muka ji ya fito yayi irin wannan kalman sabila da yana son ya nuna ba a tawassuli ba a istigasa babu wanda muka ji yayi irin wannan magana babu wanda muka ji yayi babu wanda muka ji ya fito ko ya rubuta a littafinsa ya faɗa wa manzan Allah irin wannan su'ul adabin babu sai dai mutum ya ce kaza haramun ne a'a akwai nau'o'in istigasa akwai istigasan da ya halatta akwai istigasan to shi da ya zo ma umumi yayi bai ambace shi a keɓance ba umumi yayi yace kowane irin taimako ne bayan kuma ga manzon Allah shine wanda zai tare ma kowa fada ranar alkiyama duk abin da ka hada da tawassulin da tabarrukin da istigasa din da ashafa'a din duk suna babun taimako ne in dai ka yi imani da ashafa'a to baka isa ka ce baka neman taimakon manzon Allah ba bara ka zo daga baya ka tsame wannan ka tsama wannan ka bar wani maudu'i ɗaya domin kamar yadda wannan maudu'in ita ce a a a malam sai mun samu alwahdatul maudu'iyya iyaka akan waɗannan kalmomin wallahi akan su za a tuhume ka kuma za ka amsa su mun gode ma gwamnati kuma muna da karfafanta muna roƙon Allah ya tabbatar mana da wannan al'amari Allah ubangiji ya kare martaban annabi masu wasa da martaban annabi Allah ya kaskanta su Allah ya tabbatar da gaskiya Allah ya kunyata makaryaci Allah ya kunyata maras kunya Allah ya kunyata azzalumi Allah ya kunyata dan cika baki Allah ya kunyata wanda yake zagin manya Allah ya kunyata wanda yake ganin babu wanda ya isa ya iya da shi to Allah zai iya da kai ba kai kana ganin ba wanda ya iya da kai ba to Allah zai iya da kai insha Allah insha Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah insha Allah za mu tashi daga yadda muka tsaya kuma a ci gaba da addu'o'i in Allah ya yarda duk yanda zai yi domin ya dakila wannan zaman to Allah ya hana shi duk wanda zai shigo ciki domin ya bata al'amarin Allah ya kunyata shi Allah kuma ya tabbatar da gaskiya Allah ya daura annabi akan kowa albarkan annabi a gurin Allah حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوظة والمتردية والنديهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأظلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم آه الله يتشي من فسر وانا آية جيكو حرمت عليكم الميتة أن هرمتا مكو مچچد دبا wanda ta mutu waddamu an haramta muku jini kowane iri ne kamar yadda a jahiliya suke yi su dafa jini suna ci to Allah ya haramta jini wanda yake fitowa lokacin da aka yanka dabba addamul masfu wanda yake fitowa amma jini wanda ya shiga cikin dabba aka gasa da shi wannan ba haramun bane amma wanda yake fitowa daga jikin dabba sai a tare shi a dafa shi ya koma kaman hanta Allah ya haramta wannan wa lahmul kinzir haka Allah ya haramta naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abinda kuma aka halatta aka yanka aka ambaci sunan wani Allah a can cikin suratul baqara Allah ya faɗa mana inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi iyaka abinda Allah ya haramta shine almaitata macece wad dama da jini wa lahmal khinzir da naman alade anan kuma sai Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu wad dama wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wancan kuma wa ma uhilla bihi li ghairi llahi akwai bambanci tsakanin wa ma uhilla bihi li ghairillah da kuma wa ma uhilla bihi li ghairillah ma uhilla bihi li ghairillah shine dabbobin da za a kamo su a zo a yanka su magunki sai a bar gunkin wato ma uhilla bihi li ghairillah in an yanka sai a bar shi magunkin ko namomin daji su ci ko masu gumakan su diba ko dai yaya ma dai kawai mutum ba ya yanka bane dan ya ci kawai ya yanka ne domin ya zubar da jinin shi kuma ma uhilla bihi li ghairillah shine abinda aka halatta aka halatta shi ta hanyar a yanka shi magunki ma'ana wannan an yanka shi ne don a ci amma da za a yanka an ambaci sunan gunki ne wancan kuma an yanka shi ne ba dan a ci naman ba dan kawai a zubar magunki da jinin bambancin su kenan to duka Allah ya hana wanda za a ambaci sunan wani Allah da kuma wanda za a yanka shi domin wani Allah wal munkhaniqatu da dabban da wato aka shaƙe ta sai da ta mutu wal mawquzatu da dabban da aka duke ta da wani abu har sai da ta mutu ko mota ya kaɗe ta ta mutu ko wani abu ya faɗo akan ta ta mutu walmutaraddiyatu da wanda take saman bene ko saman tsauni ta faɗo ta mutu wannatihatu da wanda ƴan uwanta suka soke ta wajen karo kaho kenan suka soke ta ta mutu wa ma akala sabu'u da abinda wani dabba mai farauta ya ci ya bari shine kullu zinabin kamar yadda muka faɗa a jiya duk wani dabba mai fika wanda yake farauta shine as-sabu'u shine muka ce kyarkece ya shigo ciki kura ya shigo ciki dila ya shigo ciki damisa ya shigo ciki zaki ya shigo ciki da sauransu har kare ma wa ma akala sabu illa ma zakaitum sai abinda kuka yanka wa ma zubiha ala nusubi da abinda aka yanka shi akan duwatsu na gumaka wanda akwai duwatsun wato wanda ake yanka akai na gumaka a zamanin jahiliyya sai a ɗauko dabba sai a yanka akan dutse kaza in an yanka akan dutse kaza na gunki kaza ne masu wannan gunki sai su zo su ɗiba ko a yanka akan dutse kaza na gunki kaza ne to shine wa ma zubiha ala nusubi da abin da aka yanka akan duwatsun da aka kakkafa su wa an tastaqsimu bil azlam ko kuma ku yi al istiqsamu bil azlam ku yi wato ku nemi sanin abin da yake koye ta hanyar ludo ko ta hanyar bugun karta abin da yake kama da caca kana neman ka san alkhairi sai ka tsumbula hannunka a cikunya al-azlam sune tukwane al-istiqsam kuma rantsuwa ko kuma neman sanin ka san wani abu an gane ko tukwane ne ake saka su sai a saka amarani rabbi nahani rabbi guflun idan kana da damuwa sai ka zo ka saka hannunka a cikunya duk abin da ka ɗauko shine amsanka kaman ka ci cika ci kenan ko game haka to duk wannan haramun ne zalikun fiskun wannan fasikanci ne to idan muka duba za mu ga nan da Allah ya ce zalikun fisk ana nufi ka yi alistiksamu bil azlam ta hanyar neman sanin wani abu na ilimi ko ka yi al'istiqsamu bil azlam ta hanyar bige-bigen bokaye da matsubbata to wannan idan ka yi ba tare da ka yi imani da shi ba wannan ya zama fasikanci shine zalikun fisk amma idan ka yi tare da ka yi imani ka yarda da cewa kaza shine kaza kamar misali idan kamar at-tayra at-tatayyur ko ka je jeji da sassafe ka tada tsuntsaye idan sun yi ta guri kaza alheri ne in sun yi ta guri kaza sharri ne in sun yi ta guri kaza at-tatayyur ko wanda duk zamanin jahiliya da ake yi to idan ka yi imani da wannan a matsayin shine yake kaddara abu to wannan shirka ne kai tsaye ko ka yi imani da boka a matsayin boka shine yake da wani tasiri cikin kaza yayi ko kaza kar yayi wannan shirka ne kafirci ne manzo Allah ya ce man ata arrafan fasaddaqahu faƙad kafara bima unzila ala muhammadin wanda ya zo gurin mai duba boka ɗan tsubbu ya gaskata shi to ya kafirce da abin da aka saukar ma annabi muhammad ko kuma a wani ruwayan wanda ya je gurin boka sai ya yi ibada na shekara arba'in na kwana arba'in ba a karɓa ba gaba ɗaya ba ko shekara arba'in duka to wannan fasikanci ne to a baya da allah ya ce wa ma akalar sabo dabban da wato zakoki suka ci suka bari ba za a ci shi ba ko suka fara ci aka zo aka same shi yana da motsi amma sun ci mafi yawansa kamar sun cinye kayan cikin naman sa bai halatta ba ba ma akalar sabu a sai dai in sun raunata shi bayan sun raunata shi sai ka zo ka same shi yana halin kamar zai mutu amma ba su ci namansa ba sai ka yanka to wannan yankan ka halatta namansa amma a mazhaban imamu malik ne amma a mazhaban imamu abu hanifa idan dai har zakokin sun zo sun illata shi kuma ya zama wannan dabban in an bar shi ba zai iya rayuwa ba dole mutuwa zai yi to ko ka yanka namansa bai halatta ba to shine Allah ya ce al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum yau kan kafirai sun ɗebe tsammani akan cewa za ku dawo addinin su sun ɗebe tsammani akan da ku bar addininku sun ɗebe tsammani shine yawmul yawmu yawmu yawmul fath kenan yawmul fath shine ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka ya shiga garin Makka da sojoji dubu goma sha ɗaya a wani ruwayan dubu goma sha bakwai kafirai sun ga rundunar da ba su taɓa gani ba a duniya sun ga jariman da humul jibalu fasala anhum musajimahum ماذا رأوا فيهم من كل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أهدا فصول هتف لهم أدهى من الوثم المزدر البيد همرا بعد ما وردت من الإدا كل مسود من اللمم وسئر سدوكي سك جني سن سهو صفا كأنهم بنيان مرصوص كمن وسجني صفا صفا سنة فيه ba su ji ba su gani kawai sun rufe idan su ba wanda suke tunani zai manzan Allah a da aka shiga fato makkata abdullahi ibn rawaha yana rera wa manzan Allah baitoci kun san annabi yana da masu kasidu masu baitoci abdullahi ibn rawaha yana rera ma annabi baitoci yana al-yawma nadribukum ala aqabikum darban yuqilul hama an makilihi wa yuzhilul khalila an khalilihi kallubanil kufari an sabilihi yana rera waka yana daga murya sayyidina umar yace masa afi haramillahi wa bayna yaday rasulillah a cikin haramin makkan ne kake yin waka a gaban manzon Allah annabi sai ya taba shi yace bashi ya umar fa inna zalika ashaddu alaihim min waqa'in nabar wannan baitocin ya fi masa zafi akan su kan ya fi musu zafi akan su kan mashi shi yasa makiyin annabi na jin an ba annabi to alkiyamarsa ta motsa kun kai shi gurin da bai je ba ka ji marar mutunci ina matsayin annabin yake ina muka san iyakan annabi ballanta na mu shige da annabi gurin da yake waye san iyakan manzon Allah waye ya san iyakan manzon Allah kalma ce mai kama da gaskiya amma kuma ƙarya ake nufi da ita kalimatu haƙin urida bi halbatin kalma ce ta gaskiya a kar a kai annabi a cike da annabi kaman kalma ne mai kama da gaskiya sabiya da kaman suna nufin cewa kar a ba ma annabi sofofin Allah amma ba haka suke nufi ba suna nufin a'a kar a ce annabi ya fi kowa a'a kar a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyiduna a'a kar a nemi tawassuli da manzon Allah a kar a nemi tabarruki da manzon Allah wanda dukka ga nassoshi suna ƙaryata su kuma suna mancewa da waɗannan nassosin kuma suna bin ta kan waɗannan nassosin amma idan su ya makance lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha nassosi burjik ga nassi rigan manzon Allah ne ake neman taimako da shi kai wanda kace ba a neman taimakon manzon Allah to rigan annabi jubban annabi ake jikawa wa maras lafiya idan bai da lafiya jubban yana gun sayyidatuna Aisha ya dawo gurin sayyidatuna Asma'u bintu Abi Bakr duk mara lafiya in aka jika rigan annaba aka bashi ingantaccen hadisi ne sun sani mun sani rigan annaba ake neman warakan cuta da shi a jika a matsa ruwan a bawa maras lafiya ya sha ya warke amma me kataka rigan annabi ma an nemi warakan cuta da shi amma kai kana ce baka neman taimakon annabi me ka taka waye kai rigan annabi fa sallallahu alaihi wasallam ake ake jikawa a sharuwa kan dabbobi su fi ku hankali mana zaki ne ya gamu da safinatu maula rasulillah safina zai je aika ma annabi ya raba daji sai ga zaki ya tunkare shi ya rasa yayi dai kawai sai ya ɗauko wasiƙan annabi ya ɗaga sama ya abal haris hazihi risalatu min rasulillah ce ya kai zaki wannan wasiƙan fa na annabi muhammadu zaki ma ya san waye annabi bai farma safinatu ba sai ya zamanto ibnu taymiya ya kawo cikin mujizozin manzon Allah da yake cikin al-farqu al-furqan baina awliya ar-rahmani wa awliya ash-shaytan ibnu taymiya ya kawo wannan hadisi ya kafa hujja da shi ingantaccen hadisi safinatun wala rasulullah yace hazihi risalatun min rasulillah wannan wasikan annabi muhammadu ne zaki ya bashi saboda wa saboda annabi ba dan annabi ba da zaki ya cinye safina ba dan annabi ba da zaki ya cinye safina amma ya bashi ya masa rakiya sai da suka yi nisa sai da suka yi nisa ya rabu da shi ya dawo kaga wannan ai albarkan annabi ya ce ko ba albarkan annabi ya ce ba shine abinda al-Imam al-Busiri yake cewa wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usd fi ajamiha tajmi walan tara min waliyin ghayra muntasirin bihi wala min aduwin ghayra munajimi duk wanda ya kama kafan annabi ba zai kunyata ba wanda kuma ya ce bai kama kafan annabi ba to dai kunyata ya jira zai kunyata insha Allah to Allah ubangiji ya ce wa anta taqsimu bil azlam zalikum fisq al yawma ya isal ladina kafaru min dinikum yau kafirai sun ɗebe tsammani daga addininku ma'ana sun ɗebe tsammanin da ku dawo addinin ku ku bar addinin addinin su ku bar addinin ku fala takshawum kar ku ji tsoron su wakshawni ni Allah ni za ku ji tsoro al yawma akmaltu lakum dinakum yau din nan ranar hijjatul wada na mana bayani tsakanin al-yawma ya isa da al-yawma akmaltu yau ranar hijjatul wada akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku cicif wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'mana akwai bambanci tsakanin al-itmamu da al-ikmal bambanci ne da kai wanda yake cikin wato ban mamaki irin na alqur'ani idan Allah ya ce al-yawma akmaltu Allah yana nufin ya cika addinin da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya cika kuma tun da ya cika baya buƙatan ƙari kamar misali a cika ƙwarya da ruwa to wannan ƙwaryan baya buƙatan ƙari in an ƙara ma zubewa zai yi to ya riga ya zo mustawansa kenan al yawma akmaltu lakum dinakum al ikmal shine abu ya cika ya cika bit tadarruj kamar yanda Allah ya saukar da alqur'ani munajjaman mufarraqan a rarrabe sannan kuma ba lokaci guda ba wanda har kafirai suna cewa me yasa ba za a saukar da qur'ani jumlatan wahidatan ba Allah ya ce wa zalika linuthabbita bihi fuadak mun yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyanka kaga alqur'ani ai ba rana ɗaya aka saukar da shi ba an saukar da shi ne munajjaman mufarraqan to duk abin da ya zo da kaɗan kaɗan ya cika shine ake ce masa al-ikmal hudu da cikin suratul baqara Allah yana magana akan azumi yace walitukmilul iddata walitukabbiru Allah ala ma hadaku ku cika adadin azumin ma'ana da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ku cika adadin kwana talatin wanda bai ma samu dama ya yi a kwana talatin ɗin ba to da akwai sauran wata goma sha ɗaya zai iya ya kawo abin da bai yi ba wali tukminul idda ku cika adadin kwanaki kaga da kaɗan kaɗan kenan shi kuma al'itmam shi ne a cika abu amma abun ba wai ya ƙare ba ne zai ci gaba da ƙaruwa amma an cika abun kamar misali faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce sun ma'acin musiyama ilallai sun ma'acin musiyama ilallai sai ku cika azumi zuwa dare ma'ana lokaci ɗaya duf'atan wahida duf'atan wahida shi al-itmam shine abin da ya cika duf'atan wahida lokaci ɗaya aka cika shi shi kuma al-ikmal shine abin da ya cika bitadarruj da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi yasa Allah idan zai yi magana akan ni'ima yana yi magana ne akan itmam sabila da Allah zai iya karawa wali utimma ni'imati alaika a in cika ni'ima na a gare ka kaga bil itmam kenan to bambanci tsakanin al itmam da al ikmal ainihin ikmal na usuluddin shine wannan al yawma akmaltu lakum dinakum abinda Allah ya shar'anta na rukunan addini tun manzon Allah yana makka aka fardanta sallah bayan manzon Allah ya koma madina aka ci gaba da fardanta sauran rukunai aka fardanta azumi aka fardanta zakka aka fardanta a a a wato aka fardanta azumi aka fardanta zakka sannan kuma aka fardanta menene sannan kuma sai aka zo aka fardanta aikin hajji ma'ana ranar da aka farlanta aikin hajji ranar da manzon Allah ya sauka daga hijjatul wada to ranar addini ya cika shine al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum na cika muku ni'imana da Allah ya ce na cika muku ni'imana wannan yana nufin shine daga cikin ni'imomin Allah Allah ubangiji zai iya baku dama ta hanyar nawafilul khair ku yi ta karo abubuwa ku yi ta karo abubuwa ku yi ta karo ma dama wannan abun bai taba asali daga cikin asalolin addini ba daga nan ne aka bar su jahilai suna fagamniya a daji suna maganar kaza bid'a ne kaza bid'a ne kaza bid'a ne idan za a yi magana akan kaza bid'a ne sai an duba asali daga cikin asalin addini asali daga cikin asalin addini misali ka ce mun maulidi bid'a ne sai na ce maka to ta ina ya zama bid'a annabi bai yi ba to shi mai maulidi ya ce me yasa yake maulidi ya ce san annabi ne to san annabi fa sai ka ce to ai akwai shi cikin asalin addini wannan shi ne ma addini san annabi a a to son annabi ya halatta yin maulidi ina fatan kun gane a a na so ina istighfar ina salatin annabi ina wazifa sai ka ce min bid'a ne shehu tijjani bai yi wazifa ba bai yi dariqa ba bai yi ba shauti annabi yayi ka ce min annabi bai yi wazifa ba annabi bai yi lazimi ba annabi sai in ce maka to annabi yayi la ilaha illallah ka ce min annabi ya ce qulu la ilaha illallah tuflihu ka ce eh a to tunda annabi ya ce ai kenan ya samo asali akan duba usul ne ba ana duba abu bane a zahirinsa akan duba usul ne na al'amari da maqasid na al'amura amma saboda jahilci sai a zo a ce kaza bid'a ne kaza bid'a ne sai kuma a mance da wasu abubuwan na son rai wannan ba da a bid'antar da su ba ka gane to an ce maulidi bid'a ne muna jiran mu ji maulidi bid'a ne eh to tafsirin qur'ani a ramadana ma bid'a ne dan annabi bai taba zama yayi ba in yayi waye alaran mansa wa yake ja masa baki wa yake karanta tambaya wa da wa yana cikin tafsiri ya taba tambaya ya ce kai me kace kai me kace wa ya taba tambaya babu don haka tun da ka ce maulidi bid'a ne tafsirin da kake ma ka bar shi bid'a ne annabi bai taba tara sahabbansa ya karanta masa tafsirin qur'ani ba annabi dai yana ana dirasan qur'ani tsakaninsa da sahabbai amma ba iya ramadana ba kuma dirasan ba a zauna ana tafsiri wani na jan baki wani na fasarawa ba babu kaga idan ka zo da ka kara wannan da hujja ka ce to ai wannan qur'ani ne muna fassara shi ne sabila da a watan ramadana aka saukar da qur'ani kuma a nuna wa mutane muhimmancin ibada a ramadana to maulidin ma a watan maulidi aka haifa annabi annabin da ya zo da qur'anin a watan maulidin aka haife shi yanda muka tari da mu da ku muka raya watan ramadana ku zo mu tari mu raya watan maulidi haka ne ko ba haka ne idan ma ba za ku yi irin namu ba ku yi naku ko da ku ce masa na sunna ka san su idan na su yi abu sai a ce sunna sunna din ya zama uniform ne na makaranta in kana makarantar wani to kai sunna ne in baka makarantar wani to kai dan bid'a ne wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa yace a ƙarshen zamani da a mai da sunna da a mai da bid'a ya zama sunna da a mai da sunna ya zama bid'a wannan duk shine irin son zuciyar da ake yaka Allah ya kiyaye mu saboda haka zuwa da wani abu cikin addini ma dama wannan abin yana da asali a addini sunansa ba bid'a ba ga sayyiduna Umar ya samu sahabbai suna yin sallan tarawihi a rarrabe a rarrabe yace me zai hana ku tara liman da ya ku bi shi suka tara liman da suka bi shi washe gari yazo ya same su suna bin liman daya yace ni'matul bid'atu hazihi ma dalla da bid'a madalla da wannan bid'a to kaga ba su san menene ake nufi da bid'a ba kwata kwata kawai ana zuwa kawai da a ce ai hujjar rashin yin maulidi shine man ahdatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd Allah ya saka wa malam Ahmad Bamba da alheri muna masa addu'ar rahama da gafara ya ba su kalubale ya ba su kalubale wanda duk duniya wannan kalubalen ba za ta bari ba tana yawo cikin kwakwalwansu kuma ba su isa su kawo wannan amsa ba ya ce idan kun ce maulidi bid'a ne to san annabi bid'a ne to da kuka ce su bar maulidi saboda bid'a ne ko ku Allah zai sa su a wuta saboda maulidi sabila da maulidi bid'a ne shin yanzu ku kallon da kuke yi ma ubangiji shine zai bar san annabin da suke yi sai ya kama su da wannan abin da san annabin da suke yi da bid'a da suke yi wannan yafi girma Malam Ahmad Bamba ne ya faɗi wannan yanzu haka yana kushewa kuma muna masa tsammanin wannan maganan zai zama masa dalilin gafa. Ya ce da kace mahajjaci kar ya ziyarci annabi kai ka san abin da kake nufi kai ka san me kake nufi da manzon Allah kana nufin tun daga Najeriya ka kulla zuciyar mahajjaci da faɗa da manzon Allah yana tafiya yana ce ni fa ba ziyarar annabi zan je ba ziyarar masallaci zan je yana tafiya minti ɗaya minti biyu ce ni ba ziyarar masallaci can je ba ziyara tun daga Najeriya ka isa ka raba zuciyan wanda zai je Makka da Madina da manzon Allah wallahi tallahi wa'annan mutane fa abin nasu ba na ƙari bane to ka san duk abin da za su yi ta yi na neman fitina yanzu da ta da rigima mu masu son zaman lafiya ne kuma ba za mu yi fitina da kowa ba kuma wallahi a cikinsu akwai mutanen kirki da muke mu'amala da su wanda suna da zuciya mai kyau amma a cikinsu akwai waɗanda zuciyansu kal hijarati aw ashaddu qaswa kaman dutse yake ka sakhril asab zuciyansu yanda ka san kurman fa'a duk abin da zaka faɗa masa akan manzon Allah hujjan su fa zai kare amma kuma sai sun dawo sun ci gaba da barbaran kwakwalen mutane yanzu kuma ga matasa ko ina haka da ka gansu ga matasa ko ina haka da ka gansa sun sadaukar da kansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubban matasa masoya manzan Allah yanzu nan ni kafin na gada tija ɗaya na ga matasa sun fi ɗari ga sanan sun zo sabila da kuma abin da yasa ake zuwa aji saboda ina bayanin manzan Allah ne dan wani abu kuke zuwa dan wa kuke zuwa dan manzan Allah kuke zuwa sabida sabida annabi ya taimake mu ko bai taimake mu ba kuma muna neman taimakon annabi wanda baya neman taimakon annabi Allah ya hana masa taimakon annabi duniya da lahira Allah ya hana masa taimakon annabi mu kan muna nema muna nema al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imana wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addini yarjejje Allah da yace raditu lakum al-islam dina Allah yana nufin addinin musulunci shine addinin da na yarda da shi ku wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda ya nufi wani abu ba addinin musulunci ba Allah ba zai karɓa ba inna dina inda Allahi al-islam shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi to shine raditu lakum al-islam dinan faman idtarra fi makhmasatin wanda ya shiga cikin bukatuwa na yunwa darura ya same shi kenan dama kuma addarurat tubihul mahzurat lalura yakan sa abin da aka hana ya halatta maka lalura yakan sa abin da aka hana maka to a halatta maka wannan kana tafiya a jeji ba abinci za ka mutu saboda yunwa ya halatta ka ci mushi kana tafiya a jeji ruwa ya kama kishin ruwa ya kama ka babu abin da za ka sha ba abinci ga giya ka sha giya sabila da ya rage maka nauyin abin darura da mutum ya tsinci kansa a ciki darura darura kuma da ya shafi rayuwa to Allah ubangiji ya halatta famani dutarra fi mahmasatin wanda aka bukatar da shi ya shiga cikin bukatuwa a cikin halin yunwa ghaira mutajanifin li ithmin ba wanda ya karkata zuwa ga laifi haka kawai yana cikin rayuwarsa ragadan ya dauki abin da Allah ya hana ya ce zai yi ba to fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai rahma ne Allah mai jin kai ne Allah ya mana abubuwa da yawa saboda manzon Allah manzon Allah ne ya ce Allah ya mun abu guda biyar wanda bai yi ma annabawa ba ko ba wannan hadisi nake so na kawo ba inna Allah tajawaza an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi Allah ya yafe ma al'umma na kuskure saboda wa aka yafe saboda annabi Allah ya yafe ma al'umma na mantuwa saboda wa aka yafe saboda annabi wa masu tukrihu alayhi da abinda aka tilasta su a zo a tilasta ka kai abu na sabon Allah a tilasta ka kai zina a tilasta ka ka shagiya a tilasta ka ka kashe rai to Allah ubangiji ya ce laifin yana kan wanda ya tilasta ka ne sabila da kai ne domin ka kubuta da ranka wannan duk an mana ne saboda manzon Allah lamma da Allahu da'ina li ta'atihi بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم الله فإن الله غفور رحيم ألا من غفر عنكم من جنكني نعم يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب
يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الله يتي يسألونك ماذا أهل لهم سنة تنبينك ماذا أهل لهم إيه أكا هل التامس سير الله يتي كفتا مس يا رسول الله قل أهل لكم الطيبات أن هل تامك دو أبوبا ما سدادي لدنيا Allah ya halitta muku shi saboda Allah ya halitta ne dan ku huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat to dan mu Allah ya halitta kul uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku abubuwa na dadi na rayuwar duniya Allah bai hana muku ba wama allamtum min al-jawarihi mukallibin da abinda kuka yi musu training kuka karantar da su min al-jawarihi daga waɗanda kuke saka su su muku farauta waɗanda kuke saka su su muku aiki waɗanda kuke saka su su farauto muku abin farauta su ne aljaware mukallibin wanda kuka musu training kuka horar da su akwai karnukan da ake horar da su na farauta wanda idan an tura su su kamo abin farauta suke zuwa su kamo abin wannan farauta din su dawo da shi kuma ba su ci ba to shine qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma allamtum da abinda kuka karantar min aljawarih daga wato waɗanda suke muku farauta mukallibi wanda kuka musu training wanda kuke saka su su farauto muku namun daji wanda kuka musu training allamtum min aljawarih bai da alaka ba sai kare ba hatta tsuntsaye sabila da ana iya training dabbobi daban-daban za a iya yin training ma dabba dabba ya ɗauki ilimi ya zamo abin mamaki shi dai ba zai iya karantar da abin da aka karantar da shi bane kawai amma kuma zai iya musamman kare kare da akwai wafaɗi cika alkawari kare baya walakanta mai shi kare baya walakanta wanda a gidansu yake kare idan ka taɓa mashi abin alheri ba zai manta ba ma amma yana daga cikin dabbobi wanda addinin musulunci kamar manzon Allah ya ce bakin kare shaidan ne da sauransu kuma a wasu hadisai manzon Allah ya ce zama da kare idan ba lalura ba na farauta ko wani abu bai halatta mutum ya zauna da kare yana ciyar da kare yana rayuwa da kare a cikin gidansa me yasa sabila da wasu dalilai amma kuma ba shi dai sa ka tozarta kare ko ka zalunce shi ko ka abin nan ɗin shi ba saboda akwai karen mutanen kirki karen ashabul kafi wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasid law ittala'ta alaihim law allaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba akwai maganar da Maulana Sheikh Zahiru yake faɗa she yace to wanda ya bi waliyai na ashabul kafi kare ne ba kare ne ka duba munin kare ya ga waliyai suna tafiya sai ya kama bin su suka kore shi ya ƙi rabuwa da su ya je ya zauna da su a cikin kogo abinda aka ba su na karamansu shekara ɗari uku suna bacci mutuwa bai same su ba yunwa bai same su ba kishirwa bai same su ba shi ma aka ba shi irin wannan karama Allah ya karrama kare sabila da ya haɗa dangi da mutanen kirki ya haɗa kai da mutanen kirki wa idza sakhara ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'adahu to wallahi mai san annabi ko dan iska ne san annabi sai ya masa rana wallahi san annabi sai ya masa rana akwai wanda da yawa ana musu ganin yan iska wallahi ranar kiyama kana ji kana gani da su shige kana zara ido sosai sabila da zuciyarsu na ganin girman annabi suna tsoron Allah suna tsoron Allah ya kama su ba wani bane kam kafiri ya saba ma Allah ya yi abubuwa iri-iri ya ce ƙarya ne babu kiyama ya sa iyalansa in ya mutu su ƙona shi in sun ƙona shi su ɗibi gawansa su ɗibi tokansa na gawan wani su shekara a iska wani su watsar a ruwa wai duk yayi wannan da barbarin ne in ma ana tashi kar ya tashi ranar kiyama Allah ya haɗo shi aka tada shi Allah ya ce me yasa kai haka sai ce Allah tsoron ka nake ji Allah ya ce je ka aljanna na yafe maka ba ruwan Allah ba ruwan Allah san annabi na yin rana ka kama manzan Allah wa zai baka bayan annabi wa zai bamu bayan annabi annabi kai muke nema ka bamu rabon da Allah zai bamu a turo ta hannunka eh inna Allah huwal mubdi wa ana al-qasim Allah shine mai bayarwa ni kuma ni ke rabawa to rabonmu ya zo ta gun manzan Allah ilaika wala arju siwaka fa in yakun siwaka munili ma qabiltu nawala in ba annabi bane dai ba mu ba ma so eh in wasu sun kangare to mu ba mu kangare ba ya rasulullah mu ba mu kangare ba ya rasulullah shehi yace to wanda yabi karan da yabi ashabul kafi ga raban da ya same shi to ina mu da muka ga waliyai muka ce muna son su muka ga manzon Allah muka ce ya rasulullahi muna son ka ko mu mutanen banza ne to Allah Ubangiji ba zai kama mu da laifukanmu ba. Ha sha wa an yi hurimar raji makari mahu, au yarji aljaru minhu gaira, gaira menene mun khazimi ko? To manzan Allah ba zai yi mana haka ba Allah ma insha Allah ba zai yi mana haka ba. Shi yasa su duk waɗanda suke ƙoƙarin su tada rigima. Shehi fa bango ne duniya ne iyaka ne. Shehi barzakhu kenan ai idan ana maganan shehi shiru ake yi shehi ai Allah ya masa komai shehi Allah ya cika masa burinsa tun kafin ya mutu mafi yawa waliyai sai bayan sun mutu Allah yake nuna musu nasarori a bayansu a ce wannan almajiran wane ne to shehi yana raye Allah ya nuna masa almajiransa dubban ɗaruruwa da suka haddace Kur'ani ta dalilinsa. Allah ya nuna masa ‘ya'yansa sun zamo shugabanni a duniya duk yadda suka ji ana sauraron su. Allah ya nuna masa wasu ‘yan ƙananun kyankyasansa da da su tsaya a gaban duk wani marar mutunci su tsokala idansa. Ko ba haka ba? Saboda haka karkazaci da jiya da yau ba ɗaya ba ne. yau ta canja yau sabuwa ce gobe ma sabuwa ce kuma kullu yaumin na ati bi jadidin kullum sai an gamu da sabon abu saboda haka mun gode ma Allah shehi ka huta waɗanda suka shuɗe ma da suke maka tsayuwan daka waɗanda suke abubuwa ake nuna musu shirya suke kaucewa wallahi tallahi idan sun dawo babu kan da suka iya da mu wallahi idan sun dawo wanda shehi ya yi gwagwarmaya da su ya yi barahasa da su ya kawar da su wallahi tallahi in suka dawo babu kan da suka iya da mu da su ga ƙarshen su ai alam nuhlikil awwalina summa nutbi'uhum al-akhirina kazalika naf'alu bil mujrimina wailun yawma idhin to kai musu su ai su suka tabo mu su suka tabo mu Allah ubangiji yace wa ma allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah kuna sanar da su daga abin da Allah ya sanar da ku fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da suka kamo muku na farauta ma'ana idan kuka tura kare kare mu'allam wanda aka karantar da shi akwai sharuɗa guda hudu na kare wanda aka karantar da shi karen da aka karantar da shi ba zai je ya kamo abin farauta ya cinye ba ba zai je ya kamo abin farauta ya rike a gurin sa yi wani waje da shi ba zai dawo da shi ne gurin ubangidansa duk karen da aka mishi training to ya san abin da nasa ne ya san abin da tura shi aka yi idan an ce masa tafi zai tafi in aka tsawatar da shi zai tsawato in aka ce tsaya zai tsaya in aka ce dawo zai dawo haka shi kare mu'allam yake to shine tu'allimunahunna mimma allamakumullah kuna karantar da su daga abinda Allah ya karantar da ku na hikimomi ku musu umarni su je istirsal ku musu tsawa su tsayu ku ce musu su zo su zo da sauransu to shi karen da aka tura shi ya farauto abin farauta akwai ka'ida idan bai ci naman abin farautan ba kuma idan an tura shi za a ambaci sunan Allah da a ce bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar a sace shi in ya je ya kawo abin farautan to shi kenan wannan abin farautan halal ne a ci namansa idan kuma ya kamo abin farautan sabiya da ba a mai suturina da kyau ba ya fara cin naman abin farautan to da aga idan ya ci da yawa ko ya farka kayan cikin ya cinye to wannan nasa ne ba halal bane a ci wannan naman to allimuna hunna mimma allamakum Allah fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci abin da suka kuka tura su suka suka farauto muku wazkuru smallahi alaihi ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku tura su wattaqullaha idan kuma sun kawo muku abin da suka faroto din da sauran rai to kwa iya yankawa ku ambaci sunan Allah in suka kawo muku ma ya sheke to shi ma kwa iya ci sabila da kuka tura su kun ambaci sunan Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggauta sakamako ne zamu tsaya a nan insha Allah sai kuma gobe zamu daura a inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin na'am karanta tambaya Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya ƙara wa malar lafiya da nisan kwana. Akwai masu neman addu'a mata guda biyu sun turo ‘ya'yansu sun shiga wani hali suna bukatan a taya su da addu'a Allah ya ceto su Allah ya fito da su ya sauya musu.
duk masu neman addu'a Allah ya biya musu bukata Allah ya biya musu bukata gobe zan ba da addu'an biyan bukata ku tuna min zan ba da addu'a da idan mutum yana da bukata idan ya yi bukatansa za ta biya ku tuna min amma zallan masoyin annabi ne da ya ɗauka mai neman taimakon annabi
Na, tambaya na farko wannan ya ce shi ɗan kasuwa ne yana sai da magani. To idan mutum ya sayi magani misali sai aka sallami mara lafiyan shi ko kuma ya zama na ba a bukatan wannan maganin idan za a canza. To idan ya dawo da maganin maimakon misali ya saya naira dubu ɗaya ne maimakon a mayar masa dubu ɗayan sai a rage kuɗin a bashi kamar misalin ɗari shida shine yake tambaya ya matakin haka addini.
to idan aka riga aka yi kasuwa ka sayar wa mutum abu ya baka kuɗi kuka ƙulla ciniki wannan cinikin ya gamu wannan cinikin ya gamu ko ya dawo da kaya bara a karba ba sai in kai niyya kai ka karba amma a ka'ida idan ya dawo da kaya ya ce kaza kaza bara ka karba ba sabiya da mene masu kasuwanci suna nan da wato dama a tsakanin su ma dama ba su rabu ba suna da dama na mutum ya ce na fasa idan dai ba su rabu ba amma idan ku karba aka baka kuɗi ka karba ka karbi kaya to shikenan kasuwanci ya riga ya kullu babu magana kuma ka dawo ka ce ka fasa idan kuma mutum abin da ya shafi magani kamar yadda aka faɗa aka dawo aka ce to mara lafiyan ya warke ko kuma mara lafiyan ya rasu to zaɓi yana ga mai sayar da wannan maganin inna allaha katabal ihsana ala kulli shay'in wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin a kyautatawanka idan kaga za ka mayar musu da kuɗin da suka saya a gurinka to wannan ai alkhairi ne Allah na so idan kuma kaga ba haka ba duk yanda ka saya musu wannan ba su da ikon su ce wannan baka kyautata musu ba sabila da ciniki ya kare wancan wannan kuma sabon abu ne wallahu a'lam
na mai tambaya na gaba suna tambaya ne game da irin shehunai wanda suke neman muridansu da munanan abubuwa haka kamar misali shehi dai neman muridiyansa na mace da mummunan abubuwa to shine suke tambaya akan yaya wa'innan shehunan kuma idan ta ki sai ya ringa mata bishara da cewa mummunan abu zai faru da ita idan kuma wannan ai shaidan ne uzu billahi min wannan ba shehi bane ba shehi bane da aka ce shaidan shaidanu yawwa shaidan da shaidanu aka ce Eh, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba wanda za a bi shi dan a saba ma mahalicci kuma duk wanda zai yi umarni da alfasha ba shehi bane shedani ne duk wanda zai halatta haramun ba shehi bane shedani ne ki rabu da shi babu abin da zai same ki ki rabu da shi ba abin da zai same ki duk wanda zai nemi ka saba ma Allah sai ya nuna maka in baka saba ma Allah ba wani abu zai same ka to da shi da Allah wa kake tsoro eh Allah ne abin tsoro ba shi ba saboda haka Allah ya raba mu da waɗannan ɓata gari gurɓatattun mutane kuma duk yanda wanda zai maka umarni da mummunan aiki yake zai jawo hankalinka ka butulce masa Allah yana tare da kai na'am na mai tambaya na gaba yana tambaya ne game da hukuncin fitar mazi a lokacin da mutum yake azumi da rana kuma ba wai a cikin bacci ba mazi ba komai zai yi zai yi tsarki ne yanda ake tsarkin bawali haka zai yi tsarki zai ɗibi ruwa ya yi tsarki na bawali kuma ya wanke gurin idan ya taɓa jikinsa shikenan ba komai ba abin da ya sami azuminsa shikenan na mai tambaya na gaba yana tambaya ne akan yayi alkawarin zai saukan Kur'ani kamar sau goma a watan Ramadan da niyan hadiya ga mahaifansa sai kuma wasu suka nemi su ma ya musu sauka shine yake tambaya to zai iya shigar da wannan nasin a ciki ya hada tunda goma ya ce misali zai iya shigar da nasin sai kawai su yi addu'a a gaba daya to zai dai iya musu addu'a ko amma idan sun zo sun yi sharaɗi da shi akan dai musu saukan ƙur'ani kuma suka ɗauki wani abu suka ba shi da sharaɗin in ya musu saukan ƙur'ani wannan ne sakamakonsa to kaga wannan ai wani abu ne na daban ko ka kuma yi bakacin za ka yi wa mahaifanka shi ma wannan wani abu ne daban to amma dai a ƙara neman fatawa daga gurin malamai ni dai idan ni ne na ce zan yi wa mahaifiya ta sauka goma wani ya ce na masa shi ma to ba dan ɗibi ragowar nata ko na cuɗanya nata cikin nasa ba dan mata nata full ba tare da na tauye mata ba sannan kuma sai na zo na masa nasa shi ma wallahu a'lam
Na'am, na gaba suna so za a yi nasiha ne ga masu irin rantsuwa ko tsinuwa in ba a yi kaza ba Allah ya yi kaza ya kona su ko kuma suna bukatar a yi nasiha ko rantsuwa.
algamus sunan wannan rantsuwan kenan mutum yana rantsuwa haka kawai rantsuwa akan ƙarya ya mayar da rantsuwa shine ɗabi'ansa to wannan haramun ne kuma wannan rantsuwan za ta ci shi manzon Allah ya ambace ta da algamus rantsuwa mai dilmiyar da mutum Ah, amma akwai rantsuwa wanda ba tare ba ka sani ba wato kaman wani abu ne ya sa ka yi shi ba ka yi shi da manufa ba kaman a zuwa ana magana ka ce wallahi wallahi kaman misali ba kana takidi ba kawai bakin kai subuce kai rantsuwa to wannan lagawu ce la yuwafizukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yuwafizukum bima kasabat qulubukum ko bima aqattumul aymana a wani aya saboda haka mutum yayi rantsuwa akan ƙarya ko yana ce Allah ya tsine masa yana kiran bala'i ma kansa manzon Allah ya ce albala'u muwakkalun bil mantiki bala'i yana an wakilta shi da ba- da da- da furucinka abinda ka kira ma kanka na bala'i karshen ta shi zai zo ya same ka eh wannan shine amsa kuma waɗanda suke yi su kiyaye saboda kar ya zama musu musiba Allah ya kiyaye na'am lokaci ya gama Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya tsare mana imanin mu maulan mu shi dahiru Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi yanda ya je Kaduna lafiya Allah ya dawo mana da shi Bauchi lafiya Allah ya nuna masa yanda yake so cikin almajiransa da muridansa Allah ya gafarta mu iyayenmu da magabatanmu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين